نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau muna hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1400 da arba'in da biyar wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajj inda muke kan aya ta ƙarshe wadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadi bismillah ma'al a'udhu billahi minash shaitanir rajim
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi ku yi jihadi domin Allah iya iyawarku waji tabakum shine wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bai sanya muku wani kunci a addini ba millata abikum ibrahim ku kankame addinin mahaifinku ibrahim ku kankame addinin babanku ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shine Allah da ya kira ku musulmi tuntuni wa fi hada da kuma a cikin wannan alkur'ani li yakuna ar-rasulu alaikum shahidan dan annabi manzo ya zamo mai shaida gare ku wa takunu shuhada ala nas ko kuma ku zamo masu shaida ga mutane fa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka wa atasimu billahi ku kankame addinin Allah huwa maulakum shine majibincinku fa ni'mal maula to madalla da majibinci wa ni'mal nasir kuma madalla da mataimaki wannan ayar mun fara tafsirin ta ajiya inda muka tsaya akan gabar fadar Allah subhanahu wataala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ko wani kunci a cikin addini ba Allah subhanahu wata'ala ya shelanta cewa ya zaɓi wannan al'umma, ce, Howaji tabakum shi ne ya zaɓe ku, ya sanya ku al'ummar da Allah subhanahu wata'ala zai yi mata tagomashin annabin ƙarshe, annabin da babu kamarsa, ya yi mata tagomashi da Alƙur'ani, littafin da babu kamarsa, ya sanya ta al'umma ce tsaka-tsaki wato wacce take rike kowane abu ba tare da sakaci ba ba kuma tare da zarmiya ba wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya sanya wannan al'umma ta zama ita ce fiyayyar al'umma mafi alkhairin kowace al'umma da aka taɓa yi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa antum tufuna 70 ummatan antum khairuha antum tufuna 70 ummatan yawm al-qiyamati antum khairuha wa akramuha 'ala Allah ku ne cikon al'ummu guda saba'in ranar gobe kiyama ku ne na ƙarshe amma kuma ku ne mafi alkhairi mafi karamci a gurin Allah to haka nan Allah subhanahu wataala ya wa wani al'umma zaɓi ya zaɓe ta ko kuma ya zaɓi al'umma wato ya zaɓi muminai daga cikin wannan al'umma ko da ya zaɓi al'umma daga cikin duka al'ummu da aka yi ko ya zaɓi muminai daga cikin wannan al'umma ya ainihin fifita su da imani ya fifita su da karɓar shiriyar Allah subhanahu wata'ala da aiki da shari'arsa wanda ba kowa ne ya samu wannan ta goma shi ba ba kowa ne ya samu irin wannan garaɓasa ko wannan dama ba sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ni'imar imani a zuciyarsu don haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara gaya musu irin falalar da ya musu da wannan addini da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya sanya wannan addini addini ne da ya dace da kowane dan adam a kowane zamani a kowane wuri a kowane lokaci a cikin kowane yanayi wama ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci Allah ya karfafi wannan kore kunci da min wacce take mince muakkida wama ja'ala alaikum fid dini min haraj na kira ce wacce masbuka bimin don a nuna maka cewa kowane irin kunci da kai za ka yi tunanin akwai shi a addini to babu shi saboda haka babu tsanani babu matsuwa babu kunci babu takuruwa a musulunci Allah ya sauƙaƙe musulunci ya sanya shi addini ne mafi sauƙi ba a taɓa samun wani addini ba tun kafuwar duniya da ya kai sauƙin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki gare ku ba tsanani ba wato sauki a wurin a sauki a cikin wannan al'umma irada ce ta ubangiji nufi ne na ubangiji shine abinda Allah ya yi nufi yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sassauta muku ne wa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj Allah baya san baya nufin ya sa muku kunci a addini saboda ka duk wani kunci da wani zai ji a cikin addinin musulunci to ba a musuluncin yake ba wani ya kunci ne na zuciyarsa amma ba wai shi addinin ba idan Allah subhanahu wata'ala ya so batar da bawa saboda wani dalili da ya cancanci ya batar da shi to sai sanya masa kunci a zuciyarsa wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' Allah ce duk wanda Allah yayi nufin ya shiryar da shi sai ya yalwata zuciyarsa ya yalwata kirjinsa da musulunci sai ya ga kowane umarni da Allah subhanahu wataala zai bayar a musulunci babu kunci zai ga yalwarsa amma wanda Allah ya nufin batar da shi ya ja'al sadrahu dayyqan sai Allah ya sanya kirjinsa ya zamo a takure wato a kuntace harajan yana ta yana takure ka annama yas'adu fis sama kamar yana hawa sama da kyar tuban da yake ƙara yin lulakawa cikin sararin samaniya to yana ƙara samun ƙarancin oxygen da zai shaƙa saboda haka ƙirjinsa zai takuru zai takuru zai shiga cikin kunci duk wanda kaga yana jin kunci yana jin takuruwa da wani umarni na addinin musulunci to wannan daga kansa ne ba daga musuluncin bane wannan daga zuciyarsa ne saboda haka daga cikin ɗabi'ar wannan addini shine al-yusr shine sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba addinin nan addini ne mai sauki duk wanda yace zai rukuma da wannan addinin sai addinin yafi karfin sa babu wani abin da zaka iya yi ka rinjaye addini sai dai addini ya rinjaye ka shi yasa yake cewa khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki ayyukan ibada wanda za ku iya yi Allah ba zai kosa ba sai dai ku ku kosa Allah baya kosawa sai dai bawan sai ya kosa wanda ita ce tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbansa akai sai ya dora al'ummarsa gaba daya akanta ta na cewa su nemi sauƙi a cikin dukkan al'amari kan su nemi tsanani nabi in ya tura masu da'awa masu karantarwa yakan ce da su yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru ku sassauta kan ku tsananta sannan ku yi wa mutane albishir kada ku rika korar su kan ku yi abin da zai kori jama'a wata ruwayar annabi yana cewa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin an aiko ku ne ku zanto masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa ba wasu daga cikin malamai suka ce muradin ubangiji da wannan aya wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj shine ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya muku kunci ba bai so ya kuntata muku ba da ya umarce ku da ku yi kaza ku bar kaza domin ya ɗora muku ne abin da za ku iya yi wato dokokin Allah da ya saukar ya ce ku yi kaza ku bar kaza ba ya yi nufi ya ƙuntata muku ba ne ya ɗora muku ne abin da za ku iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗora wa wani rai sai abin da zai iya saboda haka dukkan wani abin da yake mai kunci ne a cikin sauran addinai da suka gabaci musulunci musulunci ya sauke shi kamar yadda Allah sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wasallama yana sauka yana sauke musu nauyin da yake kansu da kuma da suke wuyayensu wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar wannan gabar wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wato Allah subhanahu wataala bai kallafa muku wani abu mai kunci ba a cikin addini duk wani abin da ya dora muku a addini to za ku iya yi ne shi ya halicce ku shi ya san me ya halatta me ya halitta ya san abin da za ku iya yi ya san abin da ba za ku iya yi ba don haka duk abin da ya ce ku yi za ku iya yi duk abin da ya ce ku bari za ku iya bari daga cikin malaman da suka fassara ayar da haka akwai albaidawi a cikin littafinsa asrarut tanzil haka nan akwai ibnu kathir a tafsirinsa tafsirul qur'an azim da as-sa'di a tafsir taysirul karim rahman da kuma ash-shanqiti a cikin adwa'ul bayan saboda haka idan muka duba zamu ga musulunci yana cike da sauƙaƙawa cikin lamura da yawa wujuhut taysir fuskokin sauƙaƙawa da suke cikin musulunci masu yawa ne daga cikin sauƙin da musulunci ya yi wa 'ya'yansa shi ne ƙasarus salati da musafir yayin da matafi yake cikin halin tafiya tafiya kowace iri ce akan kowane irin abin hawa za ka yi ta ta wani yanki ne na azaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a safaru qit'atun min al'azab kowane irin abin hawa za a amfani da shi wajen tafiyar to akwai wahala to sai aka rage masa sallah mai raka'a hudu ta dawo raka'a biyu sannan kuma aka ba shi damar ya hada salloli wanda suke tarayya a lokaci ya hada su a yayi su a ɗaya daga cikin lokutansu ya hada azhar da la'asar ya yi ko dai a lokacin sallah azahar ya haɗo da la'asar ko lokacin la'asar ya jinkirta azahar ya yi ta a lokacin la'asar wato ko jam'u taqdim ko jam'u ta'khir aka ba wa matafiyi wannan dama haka nan aka ba shi damar ya haɗa maghrib da isha'i ko dai ya jawo isha'i ya yi ta a lokacin magariba tare da magariba ko ya jinkirta magariba zuwa isha'i ya haɗa su ya yi tare haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da sauƙi a yau lokacin da ake cikin tsoro kamar lokacin da ake fafata yaƙi Allah ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kun shiga halin tsoro to kuna iya yin sallar ko a tafe a ƙafafuwanku ko kuna kan ababen hawanku ba tilasta muku sai kun sauko ba kun yi sahu kun kalli alƙibla sannan ku yi sallar an ba ku dama ku yi ta a kowane yanayi haka nan mutumin da ba zai iya tsayuwa ba aka ce ya yi sallah a zaune idan ba zai iya zama ba saboda rashin lafiya aka ce to ya yi a kwance ko a kishin gide annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salli ka'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jam kai sallar kai sallar ka a tsaye dan wannan shine farali ko rukuni daga cikin rukunan sallah tsayuwa a cikin ta wa qumu lillah wa qumu lillahi qanitin to idan ba za ka iya ba annabi ya ce to kai a zaune idan ba za ka iya yi a zaune ba ma ka yi a kwance idan ba za ka iya yi a kwance ba to ka yi ishara ka yi nuni kawai da kanka ko da ainihin idanka haka ne yana daga cikin sauƙin da musulunci ya yi wa ‘ya'yansa a irin wannan wata da Allah ya farlanta azumi ga kowane musulmi mai iko wanda babu wani mani'i tare da shi sai aka yi rangwame ga wanda ba ya da lafiya ko matafi cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ce duk wanda ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya to ya sha azumi sai ya biya a wasu kwanakin na daban aka yi wa wato matafiyi da mara lafiya rangwamen ya sha azumi ya biya a wani lokaci haka nan wanda yake matar da take da ciki ko take shayarwa idan ya zanto azumin yana sa ta galabaita ta wahala matuƙa to tana iya barin azumi ta sha azuminta wannan ga matar da idan ta yi azumin za ta wahala wahala mai tsanani ba wai wahala wacce take ta al'ada ba akwai wahalar da daman za a ɗan shata to wannan kar ta sa mace ta aji azumi saboda tana da ciki ko tana shayarwa sai idan ya zanto wahalar za ta kai ta ila darajatul i'ya in ka ganta za ka tausaya mata saboda jin jiki da take yi saboda sai ta ajiye yawancin mata a yau sun ɗauki wato samun ciki ko halin shayarwa sun ɗauke shi wani uzuri na sa ajiye azumi ko yaushe ya faru wanda ko ba haka shari'a ta ce ba shari'a ba cewa ta yi mace ta yi ciki ba kar ta yi azumi kamar yadda ta ce idan mace tana al'ada kar ta yi azumi ko tana biki kar ta yi azumi ciki shi ba haka aka ce ba haka nan shayarwa ba cewa in mace tana shayarwa ba kar ta yi azumi abinda aka yi rangwame aka yi mata idan azumin yana galabaita ta saboda shayarwar da take ko saboda ciki to shine ta shiga karkashin wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin ga wanda suke yin sa da wahala yutiqunahu ay yasumunahu bitaqa wato suna wahala sosai wajen azumin to shikenan sai su ciyar da miskini a madadin su wanda ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira su malamai kuma suka ce su sha su rama a lokacin da suka samu dama to wanda duka yana daga cikin sauki da musulunci ya zo da shi haka nan mutumin da ya tsufa tsufan da ba zai ba shaida ma ya yi azubi ba saboda wahala shi ne alkabir ko ashaikh kabir tsoho tukub da ba zai iya yin azumi ba ko kuma mara lafiyar da aka fitar da tsammanin samun waraka tattare da shi rashin lafiyarsa ta tsananta kuma aka fidda rai ba zai warke ba to wannan an yadda ya sha azumi ya ciyar da miskini a gurbin kowane azumi ɗaya da zai sha wanda dai yana daga cikin sauƙin da aka samar masa yana daga cikin sauƙin da musulunci ya samar wa 'ya'yansa shi ne yin taimama ga lokacin da aka rasa ruwa alhalin mutum ba shi da alwala koko ya samu babban kari ya samu janaba ko ba shi da ruwan da zai yi wanka ko ba shi da alwala ba ruwan da zai alwala shi kenan sai aka shar'anta masa ya yi taimama wannan taimama za ta halatta masa yin sallare ko sallarsa da ita har lokacin da zai samu ruwa haka nan mutumin da zai samu ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda rashin lafiyar da take tare da shi wato ciwon da yake tare da shi wanda idan ya yi amfani da ruwan zai karu ko zai jinkirin waraka ko kuma yana ganin ruwan amma saboda wani abu da ya kange tsakaninsa da ruwan ba zai iya kaiwa gare shi ba ko wani ko ta dabba mai fada ta hana shi isa ga inda ruwan yake ko wasu makiya sun hana shi isa ga inda ruwan yake ko an hana shi ruwan an ce sai ya saya kuma ba shi da kudin saya kuma ba shi da karfin da zai kwata to shikenan sai ya sai ya taimama to duk wannan sauki ne da musulunci ya samar wa ƴaƴansa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj haka nan daga cikin saukin da musulunci ya samar wa ‘ya'yansa shi ne shafa akan huffai ne shafa akan huffi guda biyu da mutum zai sanya a ƙafarsa bayan ya sa su da alwala wato ya yi alwala sannan ya sa su a ƙafarsa to duk sanda alwalar shi ta karye ba sai ya kuma cire su ba in ya zo wanke ƙafa sai ya shafa a kansu haka nan idan alwalar ta kuma karyewa ya kuma yin shafa a kansu duk sanda ya zo jaddada alwalarsa idan mazaunin gida ne yana da awa awa 24 daga lokacin da ya fara shafa na farko har zuwa wannan lokaci ya zagayo idan a karfe 4 ne na yamma misali ya fara shafar to sai wani 4 na yamma sannan zai cire su ya wanke kafarsa matafiyi kuma awa 72 yana da dama ya ta shafa sai dai idan jaraba ce ta same shi to kaga wannan mai ɗungurungurum ce sai ka yi wanka gaba ɗaya ba zai yiwu ka ba kofi a ƙafarka ba haka nan safa da mutum zai sa tana ɗaukan wannan hukunci haka nan takalmi sau ciki wanda zai rufe mahallin farali wato zai rufe har idan sawu irin wanda sojoji suke sawa ko 'yan sanda an san an dai gane shi to shi ma mutum ya sa shi yana ɗaukan wannan hukunci duk wanda yana daga cikin sauƙi da musulunci ya zo da shi ga 'ya'yansa yana daga cikin sauƙin da aka zo da shi ne ibahatu al-mahzur lid-darura abinda aka hana maka sai wata larura ta faru aka sai a halatta maka kamar mutumin da yake tafiya kungurumin daji ba gida gaba ba gida baya guzurin sa yanki ya rasa abin da zai ci sai mushi an halatta masa ya ci wannan mushen gwargwadon yadda zai kawar da yunwa da take tattare da shi to duk wannan sauki ne da musulunci ya ya samarwa da ƴaƴansa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman Nana Aisha radiyallahu anha take cewa ba a taba bawa annabi sallallahu alaihi wasallama zabi tsakanin abubuwa biyu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi matuƙar bai zamanto zunubi ba bai zamanto saɓon Allah ba wani hadisi hadisi ne yana cikin sahihai ne amma da yawa daga cikin mutane wasu sun yi masa gurguwar fahimta sun ɗauka cewa kawai duk abu da aka nuna aka ce musulunci ne ko da ba musulunci ba ne kana dama ka zaɓa matuƙar yana da sauƙi sani cewa abinda ake zaɓi a kansa shine abinda tunassi ya nuna cewa kana da zaɓi fahimci wannan da farko abinda kake da zaɓi a kansa shine abinda nassi ya nuna cewa kana da zaɓin a kansa domin mai ba da zaɓin shine Allah da manzansa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Allah ce babu ba ta yi wa ga mumini namiji ko mace yayin da Allah ya hukunta wani al'amari ya zanto suna da nasu zaɓin ashe kaga mai ba da zaɓin shine wa shine Allah da manzansa addini ya cika duk abubuwan da suke da hukunci iri ɗaya shari'a ta ba wa mumini zaɓi a cikin waɗannan abubuwa masu hukunci iri ɗaya to ya halatta musulmi ya zaɓi abin da ya fi sauƙi gare shi kamar mai kamar kafaratul yamini misali Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kafaratul yamin ce kafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kafarar rantsuwa ga wanda ya rantsuwa sannan ya karya rantsuwarsa ce ba zai yi ba kuma yayi ko ya ce sai na yi kuma ya ƙi wadda ita ce rantsuwar da zai yi wa kafara to in ya karya rantsuwar akan abin da ya ce ba zai yi ba sai ya yi ko abin da ya ce sai ya yi kuma sai ya fasa yi kaga ya karya rantsuwarsa Allah ce to kafararsa it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum da ciyar da miskinai goma daga mafi tsakatsakin abincin da kuke ciyar da iyalinku abinda galibi shi aka fi ci na abincin gari to sai ya ciyar da miskinai goma wannan abincin auki suwatuhum ko ya kirawo sai ba su tufafin da za su sa su su goma au tahriru raqaba ko ya yanta bawa ko baiwa waɗannan abubuwa guda uku an baka zabi a kansu an baka zaɓi akan ciyarwa ko tufatarwa ko ‘yan tabawa ko baiwa saka duk wanda kaga ya fi maka sauƙi sai ka zaɓa a nan shari'a ta baka zaɓi au au au yana nufin zaɓi au littakhir sai Allah ce faman lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ba da zai zaɓa fa siyamu thalathati ayyam to sai azumin kwana uku to kaga a ina ne shari'a ta baka zabi abu uku na farko su a cikin su shari'a ta baka zabi bata baka zabi ba tsakanin ciyarwa da azumin kwana uku ba zabi anan da yawa mutane in suka yi rantsuwa suka karya sai ce to azumi ya kama ka a'a tukunna bai kama shi ba abin da ya fara kama shi shine ciyarwa ko tufatarwa ko yan tabawa ɗayan uku nan ne ya kama shi da farko sai idan ba zai iya ɗayan ukun nan ba sannan zai gangaro zuwa azumi shi azumi ce Allah ya fa mallam ya jid ya sanya kaidi ya sanya sharadin rashin samun ɗaya daga ukun nan to kaga anan mutum ba zai ce ai an ce wa annabi sallallahu alaihi ce annabi sallallahu alaihi wasallam in aka bashi zabin abu bi ba yana zabin mafi sauki don haka ni na zabi azumi a'a anan ba a baka zabin ba anan anan abubuwan da aka baka zaɓi su ne uku na farko sai idan ɗaya daga cikinsu ya gagara ba zai yiwu ba to sai ka gangaro zuwa na ƙarshe shi ne azumin kwana uku don haka a daina wannan kuskure wanda ya rantsuwa ya warware ta to ɗau ɗaya daga cikin abubuwa uku da aka faɗa shi zai fara yi sai idan ya zanto ba shi da halin ya ciyar da muskinai goma ba shi da halin yi masu tufafi ba shi da halin yanta bawa ko ma yana da halin ba bawa da zai yanta yau to shikenan sai ya dawo zuwa ga abu na ƙarshe da aka faɗa shine azumin kwana uku amma wasu daga cikin waɗanda suke naɗa kansu a sha'anin fatawa sukan dubi matsala idan an yi saɓani malamai sun yi saɓani a kanta wani malami ya ce kaza wani malami ya ce kaza sai ce to ai annabi in aka bashi zabi tsakanin abu biyu yana zabin mai sauki sai ya dauki maganar da tafi sauki cikin maganganun malaman sai ya ce da ita zai yi fatawa to wannan baya daga cikin addinin Allah wannan ya saba wa addinin Allah wannan ba shine abin da ake nufi da taysir sauƙaƙawa da suka zo a cikin nasi ba kamar da na gaya muku mai ba da sauƙin shi ne Allah ba wani ne kawai zai shaƙi iska ya bushanci ya ce ya ba da sauƙi ba Allah shi ne yake duk abubuwan da na karanto ko na ambata a baya na sauƙaƙe da aka samu dukkansu nusus ne dukkansu maganganu ne na Allah da manzansa su suka ba da wannan sauƙin ba ni mai magana ne na ce an sauƙaƙe muku ba ko na sauƙaƙe muku ba wani malami ne kawai ya ya shaƙi iska ce ya yi wa musulmin duk duniya rangwame ba musulunci mu ba haka yake ba musulunci addini ne addini na Allah ne shi yake cewa ga yadda za a yi shi amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sai Allah ya bada izini ya ce ga yadda za a yi haka malamai maganganun su ba su ne nusus ba ya kamata a fahimci wannan akwai maganar Allah da manzansa wannan ita ce ake cewa nassi maganar Allah da manzansa sannan malamai su kuma sukan yi tasu maganar gwargwadon yadda suka fahimci maganar Allah da manzansa ko gwargwadon yadda nassin ya zo gare su shari'a ta ba su dama su yi ijtihadi wato su yi iya bakin kokarin su na su gano hukunci su lalubo hukunci alkur'ani da sunna suna iya su dace wanda hakan shi yafi yawa da can suna iya su kuskure wanda wannan kaɗan ne to akan abin da suka yi kuskure ba a ɗaukar shi a matsayin addini in ya bai yana da cewa kuskure suka yi annabi ya faɗi mujtahidi yana yin daidai yana yin kuskure idza shahada al-hakimu fa asaba falahu ajran وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر النبي ya tabbatar da cewa mai neman hukunce hukunce na shari'a yana iya yin daidai ya samu lada biyu yana iya yin kuskure ya samu daya haka waɗanda za su sanya maganganun malamai su ne abinda za su kalla su zaɓi wanda ya fi sauƙi to wanda ba addinin Allah suke yi ba san zuciyarsu suke yi wannan shine abinda malamai a baya suke kiran shi tatabbu'ur rukhas bin sauƙaƙe-sauƙaƙe na mazhabobi ba ruksa shari'iyya ba akwai a ruksa shari'iyya a ce an sauƙaƙe maka abu kaza kamar waɗanda muka ambata ka yi tafiya an baka damar ka yi ƙasaru baka da lafiya an baka damar ka ci abinci wannan duk rukhas ne shari'iyya shari'a ce ta kawo wannan sauƙi to amma akwai tatabbu'ur rukhas bin sauƙaƙe-sauƙaƙe na mazhaba ko na maganganun malamai a cikin mazhaba ɗaya ma to wannan babu shakka abu ne da kafatin malamai na fiƙihu suka soke shi ba wani malamin fiƙihu da ya yabi wannan cewa kai ka zauna idan kana neman sanin hukuncin Allah shine ka rinka bibiyar malamai wannan ya faɗa maka in ka je ya maka tsauri ka ƙara gaba har ka je ka samu mai sauƙi sai ka kama wannan ba ba shari'ar Allah kake ba san zuciyarka kake nema ba hukuncin Allah kake nema ba malamai sun ce wannan abin suka ne abin Allah wadarai da shi ne ba ɗabi'a ce kyakkyawa ga musulmi ba ibnu hazm a cikin littafin sa'al ijma ya hikaito har wato ijma'in malamai akan haramcin wannan hakanan abu isaq shatibi a cikin littafin sa'al muwafaqat duk sun ruwaito cewa wannan haramun ne haramun ne haramun ne ka riƙa bibiya maganganu daban-daban don ka samu wacce tafi maka sauƙi kawai ka ɗauka ba wai kana neman dalili mai Allah ya fi so mai manzansa yake so ba a kai mai kake mai yayi maka daidai mai yayi maka daɗi mai maka sauƙi wannan ba addinin Allah kake kake yi wa ba haka dan malamin da za a riƙa yi masa fatawa maimakon ya duba maganganu da dalilansu sai ya duba kawai wace magana ce ta za ta yi wa wanda yake masa fatawa daɗi ko ya lura cewa mai fatawar mai yake so akwai wanda daga lafazin tambayar sama za ka fahimci mai yake so ka gaya masa daga lafazin in abu ne yana son a halatta masa sai ya fara buɗe tambayar sa malam mai halaccin kaza kaga shi halacci yake tunani malam mai halaccin in kuma haramta yake su tuwa da mai haramcin kaza kaga tun daga lafazin tabbayar za ka fahimci ina ya fi karkata to wani kuma cikin harkar samun sani in ya yi tambayar inda ya tafi masa sauki to idan mutum ya zanto zai rika kallon mai tambaya da irin abin da mai tambaya yake so a gaya masa sannan sai ya zaɓo cikin maganganu na malamai wadda ta yi kusa da jin daɗin wanda zai zai wa fatawa sai faɗa masa fatawa da ita babu shakka wannan ba addinin Allah yake hidimtawa ba Ibn Hazm a cikin littafin Al-Ihkam ya yi ruwaya da sanadi sahihi zuwa ga Sulaiman ibn Bilal At-Taymi ɗaya daga cikin malaman Madina ɗaya daga cikin tabi'ai malaman tabi'ai na Madina yake cewa law akhadhta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharru kulluhu idan ka ce za ka bi sauƙin kowane malami to duka shari ya tattara a kanka saboda addinin naka gaba ɗaya zai lalace a komai naka sai ka je ka yau ka ka dauki fatawar malam A gobe ka dauki malam B jibi ka dauki malam C kuma duk sauki sauki sauki sauki to addinin naka gaba ɗaya sai ya salace ya salace ya lalace shine ma'anar ijtama'a fika sharru kulluhu yace duk sharri sai ya hadu akan ka haka nan al-auza'i abdurrahman ibn amr imam ahli sham shi ma kamar yadda al-baihaqi ya rawaito a cikin as-sunan al-kubra yana cewa man akhadha bi nawadir ulama kharaja bil islam yadda ya magana da tsauran harshe wanda zai bi ɗaiɗaikun fatoyin malamai ya zaɓi wannan ya zaɓi wannan ya zaɓi wannan ya ce to sai ya fita daga musuluncin ba sai ya ba musuluncin don gaba ɗaya abubuwan musuluncin zai zai daidainsa babu shakka in kana karatu za ka samu wani malami ya yi fatawa inda kafarsa ta zame ya yi fatawa ko ya fahimci wani ra'ayi da ba shi ne daidai ba shi ne daidai ba amma haka ya fahimta yanzu kama al'amash al'amash suleiman ibn mihran ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne yana cewa ba dan dai kada ido ya mun yawa ba da ba zan yi ba zan yi sahur ba sai na da daga sallah asuba to yanzu dan Allah ka yi fatawa ka dau fatawarsa eh Allah yana cewa fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ثم أتموا الصيام إلى الليل da zarar alfijir yake to aka ce ka dakatar ka ciki ka ci gaba da azumi har zuwa dare magariba kenan gaba shi ya fahimci wani abu daban yake cewa ba dan laula khawfu shuhra lama tasahartu illa ba'da salah to ire-iren waɗannan suna nan in ka tsince su ka tsince su ƙarshe ka tattara su sai ka kamar musulunci duka ma to shi ne abinda al'auza'i yake faɗa ya ce man aka zabe na wajirar ulama kharaja min al'islam ne za ka ɗauki maganganu ɗaiɗaiku na malamai ka ɗau da wannan ka tsinci ta wannan ka riga haɗawa ko ka samu wani mai irin wannan tsince-tsincen ka maƙalƙale masa ka ƙanƙame shi ne malaminka ni ai in ba wani yawan fatawa ba saboda mai saboda kullum shi fatawarka fatawarsa shi ne ya sassauta maka ka ji daɗi ba a ce babu sassauci ba amma sassauci da musulunci ya zo da shi shi ne abinda muke a sahibin taisir ɗin shi ne musuluncin ba wai kai ka ce ka rage wa mutane abin nan ba al'imamu zahabi a cikin littafin sassaira alamin nubala yana cewa man ta tabba a rukhasar mazahibi wa zallatin mujtahidi na faƙad raƙa dinuhu wanda duk zai bi sauƙaƙe-sauƙaƙen mazhabobi da zamiyar da wasu malamai mujtahidai suke yi suke samu a wasu fatawoyinsu yace faqad raqqa dinuhu to wani addinin sa yayi laushi yayi yaushi ya lalace saboda haka duk sanda aka samu sabani abin la'akari da shi shine karfin dalili karfin dalili sai a rinjayar da maganar da dalilin ta yafi zama karfa yafi zama zahiri ba wai ana duba saukin abin da fatawar ta kunsa ba ko tsananinsa ba wannan ne ake dubawa a rinjaye da magana ba ba haka zo kana kawo maganganun malamai ba kawai ka ci ga wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ce ni na dau maganar wani saboda ta fi sauki kawai shikenan ba wai saboda ta fi karfin dalili ba tana iya hada biyun ki zanto akwai dalili ga karfa kuma ta zanto mai sauki to wannan ta ga ta hada abin da ake so amma kawai saboda kawai mai sauki ce sai ka ci karin jayar da ita ba tare da duba ƙarfin dalilinta ba wannan ba daidai ba ne kamar yadda yake faruwa ga wasu waɗanda suke haike wa sha'anin fatawa alƙarafi a littafinsa alfarok yana cewa kullu shay'in afta bihi almujtahidu fa kharajat futiyahu fihi ala khilaf al-ijma' aw al-qawa'id aw an-nass aw al-qiyas al-jali as-salim 'ala al-mu'arid ar-rajih لا يجوز لمقلده أن ينقله إلى الناس ولا يفتي به في دين الله الإمام القرافي ما له من أصول ما له من فقه ما له من مالكية yace dukkan wani abu wanda wani malami mujtahidi wanda ya isa ya yi fatawa ya ba da bayanin hukunce-hukunce ya kai wannan matakin na mujtahidi ya kai matakin irin su imamu malik su imamu abu hanifa ahmad shafi'i ibnu taimiyya ya kai wannan matakin ya bada fitawa saboda mujtahidi ne shine nan karafi yake cewa dukkan wani abu wanda malami mujtahidi yayi fatawa da shi amma fatawarsa ta saba wa ijma'i ta ko ta saba wa nassi ko ta saba wa ka'idoji sanannu a gurin malamai ko ta saba wa wani fitaccen kiyasi wanda babu wani abin da ya kore shi ya ce to baya halatta ga wani da yake takalidin wannan malamin yana takalidin shi malamin yana cewa shi mazhabarsa yake yi baya halatta ya ɗauko wannan fatawarsa ya rika gaya wa mutane ko kuma ya rika bayyana ta cikin jama'a wala yufti bihi fi dinillah ko ya fatawa da shi a addinin Allah ashe kaga ba kawai ana duba girman malami bane ana duba bai ya rike wajen ba da fatawarsa na dalilai ba saboda haka kawai saɓani zalla saɓani akan matsala ba shi yake nuna abu kaza halal ba ne na yi saɓani to ya nuna abin nan ba matsala tunda an yi saɓani ba kowane saɓani ne yake zama uzuri ba ka riƙe abu don wasu suna ɗaukar saɓani hujja ce ta khilaf ta ibaha wato idan abu aka yi saɓani a kansa wani ce haramu wani ce makaruhi wani ce halal to sai wace tutun da an yi saɓani kenan a bar mutane su ci gaba da yi wani ya hana wani ya halatta ce tutun da an saɓa shi kenan wannan saɓanin ya ba da dama a halatta wannan kuskure ne saɓani shi a karan kansa ba hujja ba ce da take nuna abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne wasu kan ɗauki amfani da saɓani su hana wasu yi amfani da saɓani su halatta wani ce tun da an yi saɓani wasu sun hana to ka bari kawai wasu ce tun da an yi saɓani wasu sun hana wasu sun halatta to kawai abin mutane su ci gaba da yi tun da akwai wanda ya halatta saɓani ba hujja ba ce lil ibaha al-imamu shatibi abu ishaq shatibi او ابو العباس الشاطبي عفوا a cikin littafinsa al-muwafaqat ya yi magana akan wannan inda yake cewa riko da saɓani abin ya ce ya wuce iyaka hatta tsara alkhilafu fil masaili ma'dudan fi hujajil ibaha har ya zanto kawai wai wani da ya ga an yi saɓani a cikin al'amari ko ta mas'ala sai ya riki wannan saɓanin dalili ne na ya halatta wa mutane يجي ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين بين أهل العلم يجي أداء da yanzu an samu waɗanda da zarar aka samu saɓani akan wata mas'ala sai ya zama saɓanin hujja ce ta halatta wannan abu ba wai kawai a yi mura'atin shi saɓanin ba a'a bal fi gairi zalika a yi mura'atin sa wajen a halatta ko a hana فربما وقع الافتاء بالمسألة بالمنع تنا يوا مسألة أسامو فتوى daga wani malami yace ba kyau kada ayi abu kaza fa yuqalu sai wani ya fito yace da shi a dan me zaka hana abu kaza bayan kuma ka san mas'alar sabani ce akai akan ta sai ya maida sabanin hujja ce da zai soke maganar wanda ya hana wanda shi da abin da shadibi yake faɗa lima tamna'u wal mas'alatu mukhtalafun fiha fayaj'alu al khilafa hujjatan fil jawaz limujarradi kaunihi kaw kauniha mukhtalafan fiha dan kawai an yi sabani akan mas'ala to shikenan sai ya zama ya riki wannan sabanin ya halatta ba wai saboda wani dalili ba lali dalilin ya dullu ala sihhati madhhab aljawaz ba dan kawai yana da wani dalili da yake nuna cewa mazhabar halattawar tana da inganci ba ba wannan bane kawai tunda an yi sabani to kawai a kyale mutane su dauki abin da ya musu su yi aiki da shi wannan ba ba daidai bane wala li taqlidi man huwa aula bit taqlidi min al-qawl min al-qa'il bil man ba kuma ya dubi cewa wanda ya hana din ba shi wancan da ya halatta din ya fi ya fi cancantar a a dauki magana daga bakin sa a'a ba dan wannan ba yace wa huwa aynul khata'i ala sharia haythu ja'ala ma laysa bi mu'tamadin mu'tamadan wa ma laysa bi hujjatin hujja to wannan shine zunzurutun kuskure da za a yi a shari'a a sanya abinda ba abin dogaro ba a mayar da shi abin dogaro abinda ba hujja ba ya zama ya zama hujja saboda haka zaka samu cewa malamai sun yi gargadi akan wannan tintini al-khattabi abu sulaiman al-khattabi a cikin littafin sa ilamul hadith ko alamul hadith sharhin sahih bukhari a a mas'alar mas'alar al-bid'u al-bid'u shine nabizul asal nabizul asal shi da aje aje abinan zuma har ta ainihin kai matakin da za ta iya bugarwa kwa jefa wasu abinan tamur a cikin zuma ko wani abu ne wanda suke mutanen yaman ne suke irin wannan shi da suke cire sa albita nabizul asal to ya kawo maganganun malamai sai yake cewa malamai sun yi sabani game da wannan duk da cewa sun yi haram sun yi ijma'i akan cewa giya ta inabi haramun ce amma sun yi sabani akan abin da ba ba na inabi ba abu mai bugawa amma ba na inabi ba na inabi ba to sai sai yake cewa واختلفوا فيما سواه وانا وانا daga cikin malamai ne yake fadar haka khattabi yake hikaito maganar sa yace واختلفوا فيما سواه harramna majtabahu ala tahrimihi wa abahna ma siwahu abinda suka yi ijma'i akan haramcin sa mun yadda haram ne wanda kuma suka yi sabani a gurin mahallal ne to shine khattabi yace wa hadha khata'un fahish wannan mummunan kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya umarci waɗanda suke jayayya akan wani abu wani yace eh wani yace a'a wani yace haram wani yace halal Allah ya umarce su cewa su koma zuwa ga Allah da manzansa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul da abinda kuke jayayya a kansa ko menene shi to ku koma zuwa ga Allah shine littafin sa ku koma zuwa ga manzo shine sunnar sa hadisan sa yace walau la zima ma zahaba ilai hadha alqa'il da a ce abinda wannan mai maganar ya zai zama haka yake ya ce to laƙulla lalazima misluhu fi riba wa sarfi wa nikahil muta li'anna al'ummata qad ikhtalafat fiha yace to da maganar nan tashi shikenan za ta yi aiki akan wasu mas'aloli na riba da wasu suke ganin ba riba a cikin kaza kamar maganar da ake hakaitowa daga ibnu abbas la riba fi nasi abin la riba في نسيئة لا ربا النسيئة لا ربا الفضل أبين لك إنما إنما الربا في النسيئة أقول إنسى ربا النسيئة إتشي كوي ربا با ربا الفضل با وأنكما وأن يسابع وإجماع ما لم يدك da nusus da dama da shi ba ibnu abbas din an rawaito cewa ya dawo da kan wannan maganar haka nan nikahul mut'a da wasu ke halattawa da shi kenan sai a ce tunda an yi sabani wasu sun ce halal ne shi kenan a bar mutane su je su yi nikahul mut'a auren muta'a auren wucin gadi ya ce to kaga wannan abu ne wanda yake da muni kwarai da gaske shi ya sa maganar cewa an yi saɓani ba hujja ba ce hujja shi ne ƙalar lahu ƙalar rasuluhu da abin da al'umma suka yi ijma'i a kansa da abin da ƙiyasi sahihi ya tabbatar to wannan shi ne abin da shi al-khattabi yake faɗa har ma ya ci gaba da cewa wanda zai riƙi irin wannan hanya ta idan an yi saɓani ya amfani da saɓanin malamai ya rika halatta abubuwa ga mutane ya ce to babu shakka wannan yana bin son zuciyarsa ne da abin da ransa yake so kawai domin yana ɗaukan maganar da take daidai da son zuciyarsa ita ce hujja saboda haka sai ya kare ra'ayinsa da ita kuma ya ci gaba da bin son zuciyarsa ba wai ya bi taƙawarsa ba sai ya bi hawahu ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah ce kakkabi wanda muka gafalar da zuciyarsa gabarin ambatanmu gabarin tunamu ya rika bin san zuciyarsa al'amarinsa ya tabbata da a sakwarkwace a lalace haka nan al'imamu shatibi cikin al-muwafaqat ya kuma ƙara nanata da jaddada cewa babu maganar zaɓi don kawai an yi saɓani a matsala ka zaɓa ka ce ita tafi maka sauƙi ya ce laisa lil muƙallidi an ya takhayyara fil khilaf wanda yake taƙalidi wato yake bin wani malami ba shi da damar kawai dan an yi sabani ya zaba kama idza ikhtalafa almujtahiduna ala qawlayn kamar a samu malamai masana sun yi sabani akan wata mas'ala zuwa magana biyu fawaradat kadhalika ala almuqallidi sai wannan maganganun biyu su zo ga wani wanda yake bin waɗannan malamai ya yadda da ilimin su sai maganganun nan biyu sai su zo masa sai ya ce to bari kawai ya zaɓo ce ta yi masa sauƙi ya ce ba shi da wannan dama faƙad ya uddu ba'adun nasil ƙaulai ne bin nisbati ilaihi mukhayyaran fihi ma wasu daga cikin mutane suna ga kamar zai zaɓa cikin maganganun malaman nan guda biyu kama yi khayyaru fi khisalin kafara kamar yadda a kafarar rantsuwa ɗin can aka ba shi zaɓi ko wannan ko wannan abubuwa uku fayattabi'u hawahu daga nan sai ya bi son zuciyarsa wa ma yuwafiqu gharadahu duna ma yukhalifuhu sai ya bar abin da ya saba wa manufarsa ya dauki wanda yayi daidai da manufarsa sannan malam yace fa inna fi masail al-khilaf dhabitan qur'aniyan yanfi ittiba' al-hawa jumlatan ash-shatibi yace mas'aloli da akai sabani akan su akwai ka'ida ta al-qur'ani wanda ita ce take kore bin san zuciya take kawar da bin san zuciya وهو قوله تعالى وأن قائدة إتشي فدر الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول saboda haka almuqallid wanda yake bin wasu malamai idan aka samu malamai biyu sun yi sabani sun yi munaza'a sun yi jayayya akan wata mas'ala to wajibi ne ya maida ita zuwa ga Allah da manzansa ya koma zuwa ga dalilai na shari'a ya ce wannan shi zai hana shi bin son zuciya da bin sha'awar zuciyarsa ya ce amma in ya zaɓi ɗaya daga cikin maganganun nan guda biyu ko mazhabobin nan guda biyu da son zuciya da sha'awarsa mala ya ce to wannan mudaddul lirrujo ila Allah wa rasul ya saba wa cewa da aka yi a koma zuwa ga Allah da manzansa saboda haka ayi hattara musamman yanci ranar fatawa da suka yi yawa a wannan zamani mutane ba sa tsoron fatawa fatawa tana da abin tsoro da a sa ka kai fatawar yini ɗaya gara ka shekara kana karantarwa saboda karantarwa daman abin da ka gane shi za ka zo ka faɗa amma fatawa kawai za a rika jeho maka abubuwa ne kala-kala wani a lokacin ma ka fara jin wannan matsalar a lokacin ka fara jin wannan sarƙaƙiyar to wani ba da tsoron Allah da zai ce ban sani ba musamman a yanzu wani ya mai da kanshi malami ne mai gani har hanji haka yake kallon musulunci faɗar ban sani ba ko abin da in ƙara bincike ko sai na duba ba ɗabi'a sabace yana ganin ko ba baya ne saboda ana ziga shi sauraka ba za ka taɓa jin ban sani ba ko a bari in duba ko sai na sake bincike wanda wannan ɗabi'a ce ita kuma ta malamai wanda suka ƙoshi suka san abin da suke suna jin tsoron fatawa da sakin ragama sakin akala wato ta ba da fatawa iri-iri yanzu kowa sai girke kujera sai ce zai fatoyi ko kanmu in banda ba yadda muka iya da fata wannan ba za mu za mu ta wallahi to amma in ka bari gurin kuma sai waɗannan da ake tsoron su zo su ta ƙara dama abubuwa zo su kankare gurin da mutane dole su yi tambaya dole su nemi ansa to amma ya hattara ai hattara kuma ɗaliban ilimi su kar su ɗauka fatawar ita tafi sauki wani ɗaliban ilimi ya ɗauka fatawar tafi sauki saboda haka sai girke kujera ita masa fatawa iri-iri kuma kowace fatawa aka yi masa yana da ansarta ko baya da ansa zai sai da kirkiro ansar nan take bayar ya so komai ta fanjama fanjam baya tsoron rigima ai ta rigima da shi kuma gashi an gano ba daidai ya faɗa ba saboda haka addinin musulunci kamar yadda aya ta ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku kunci addini ba saboda dukkan masail na shari'a da ta zo da sauƙi ne domin idan ba za ka iya yi ba an sauƙaƙe maka fattakullaha masata'atu kaga akwai sauƙi amma al'asulu a cikin komai babu tsanani a cikinsa kuma zaben abin da ya fi sauki shine wanda shari'a ta ba da zaɓi a kansa ya kamata a riƙe wannan gabar duk abin da aka ci ka zaɓi wanda ya fi sauki shine inda shari'a ta ba ka zaɓi ba kawai ne yanzu ka zaɓen maka maganganu wanda suka saba shari'a bai ce shi ya fi sauki in kai haka to za ka shiga wato zai kai ka ya baro za ka jefa kanka ramin halaka abdullahi dan abbas yana cewa an ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul adiyani ahabbu ila Allah wani addini ne yafi soyuwa a gurin Allah qala alhanifiyatu samha addinin da ya kauce wa barna ya kauce wa shirka sannan kuma mai sauki daga cikin saukin addinin Allah ya sanya duk mutumin da ya zunubi kowane iri ne ya tuba ya nemi gafarar Allah Allah zai yafe masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم babu saukin da ya kai wannan duk abin da za ka saba Allah da shi in yau ka tuba ka ce ka daina kai nadama ka watsar da wannan barna da kake yi ka komo Allah zai karbe ka masu zagin Allah dare da rana suna cewa Allah yana da mata yana da ɗaya haihu ɗayan uku waye Allah ce afala ya tubu na ilallahi wa istaghfiruna wallahu ghafurur rahim ba za su tuba ba Allah ta yin tuba yake musu wai ba za su tuba ba su nemi gafarar Allah Allah bai gafara ne suna zagin shi yana musu ta yin su tuba ya karbe su su tuba ya karbe su malamai suke cewa akwai wanda ya kai Allah tausayi suna kashe masa bayansa waliyansa yana yi musu tallar tuba na ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu kashe musu bayansa suke amma yana musu tayin su tuba saboda haka babu wani addinin da yake da irin wannan ko a zamantakewa mu babu irin wannan zamantakewa da gobe babu da wannan ko jam'iyyar jam'iyya da jam'iyyar ce na siyasa in ɗaya wa ɗaya jam'iyyar barna in ya dace zai dace a ce ba za mu karɓe ka ba kada ba ba za mu karɓe ka ba Allah kuma tayi yake cewa ku zo yana gafartawa shi zai yafe muku lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh